أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبما نقضهم ميثاقهم عناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يهربون الكلمة عن مواضعه ونسوا هزا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فهو عنه واصفح إن الله يحب المحسنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله kamar da kamar a cikin wannan larabci yakin cikin yadda tun daga zuciyar ki har bakin ki Allah shi kadai ne shi ne ubangijin shi ya sama shi ya kasa shi ya komai da komai shi ya yi shi kadai kuke bauta shi je kin yadda annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya kashi da wannan addini kin ce kuma kin yarda annabi isa wato yesu ba dan allah bane baban allah ne manzon allah ne wanda allah ya aiko shi kamun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai shi ya zo da wani irin iko na allah yana da uwa ba shi da uba kamar yadda allah ya yi annabi adam ba shi da uwa din ba shi da uba shi kuma aka yi shi yana da uwa ba shi da uba amma allah ba shi da ɗa kin yarda alhamdulillah yanzu kin zo musulma abin da ya zama dole a masu dole su biya su dole a kanki da kudin kudi suke gauna da kina kaunar su dole da lahira za ki je ki wanka koya miki yadda za ki alwala yadda za ki sallah ƙarar sallah kullum sau biyar kuma za ka yi bakin kimiyya za mu ƙarasa wannan azumi tare da ke kuma irin wanka da za ki yau idan jinin haila ya zo miki ba a sallah lokacin da jinin sallah yake sai ya ƙare a yi wanka a yi sallah a yi azumi ba a yi azumi ma tare da shi kuma a yi wanka a kama sallah a kama azumi lokacin azumi ne a kwanta wajen mini mini da sunan ke na tara
Anna.
anna yanzu wani sunan ke sunan musulmi na Farida.
farida sunan farida murna Allah ya ba ki kuɗi ki yi zakka Allah ya ba ki lafiya ki je haji kuma ba a cin alade kamar yadda mutum ba ka ce muna miki murna ana kowa a rafa a ba muna miki murna na da zambo da bai ma nan su yin misa ga mula annahu su yahudu da farko Allah ya yi kiran bani Isra'ila duka ya ce ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal alamin ya ku bani isra'ila ya ɗan yaƙubu wato da yahudu da nasara gaba da a lokacin ku tuna ni'imar da na yi muku ni'imar da na yi muku tuna ku gode mini ni'imar da na ƙwa'an ne domin ni fazzaltukum na fi mi ta ku alal alami na akan dukkan talikan zamaninku to amma duk daga haka daga baya sai suka warware alƙawari suka warware alƙawari saboda warware alƙawarin ne aka la'ance su لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما سووا كانوا يعتدون saboda warware alkawarinsu din nan ne yasa Allah ya la'ance su an karanta wannan wannan warware alkawari a cikin suratu surar da muka fito suratul nisa'i yanzu kuma an an dawo da maganar saboda a karfafa don wannan sura ita ce surar cika alkawura wadda ta hana warware alkawari wai ma nasu misaqan da annahu saboda warware alkawuran su yahudu saboda haka ne muka la'ance su waje Allah qulubuhum qasiyatan da muka la'ance su sai muka mai da zuciyoyinsu masu taurin gaske ba bala'in da Allah zai hada da bawansa wanda ya fi kekashewar zuciya domin zuciya in ta kekashe ba yadda za a imani shiga ciki ba yadda za a yi wazi ya shiga ciki yanzu ya ce sawa'un alaina aw azta am lam takun min alwa'ilin duk ɗaya ne ko kai wazi ko kai wazi kar kai wazi ba za mu sanya matsayin mu ba inda zuciya ta ke kashe to ba ruwanta da Allah ba ruwanta da wa'azi ba ruwanta da gaskiya ba bala'in da Allah zai dora bawan sa kaman bala'in ke kashewar zuciya saboda haka ai kokari a gyara zuciya kar a bari ta ke kashe أومن شرح الله صدره للإسلام هو على نور من ربه وويل للكافية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين abin da ake so musulmi ya zama zuciyarsa a buɗe tana jiran gaskiya ta karba ta gane gaskiya ta gane ƙarya amma duk wanda Allah ya kulle zuciyarsa ya ke kasar da ita wailun kalmar azaba ta tabbata gare shi waje Allah maka sanya kulubar zuciyarsu kafiyatan mai tauri yuharrifuna al-kalima an mawadhihi saboda ta wurin zuciyar nema in sun samu kalmomin Allah sai su canja su mai da su yadda ya musu daɗi canja sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su canja abubuwan alƙawarin tarihi saboda taurarewa zuciyarsu fa nazu hasan min ma zikiru bi sun mance rabon da Allah ya ambace su da shi cewa ya bani Isra'ila اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين cewa Allah ya bibita su akan alam na zamanin su din nan sun manta wannan rabo da Allah ya ba su tunda suka warware alƙawari zuciyarsu ta kekashe suka lalace wanda sun zama ba zikiru ne wala ta zaru ta tsali wala ka'idatin minhu ya rasulullah ba za ka kushe ba za ka dinga ganin ha'incin yahudu ala ka'idatin minhu wasu ran annabi na zaune da sahabbai sai sahabban mazu Allah kan su ma'azu mu jebali da sauransu sai suka gaya wa hudawa wannan annabin nan kamun ya zo garin nan kuna faɗa mana akwai annabin da za a aiko kuna gaya mana sifofinsa sifofinsa ko wannan shine annabin gashi ga sifofinsa suka je mu taɓa faɗa muku wannan ba mu taɓa faɗa muku wannan ba saboda kekashewa zuciya da koyi gaskiya yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna kuma canja kalmomin at-taura an kama waɗansu su sun yi lalata to za a yi musu hukunci irin na at-taura sai suka ce a'a a je wajen mutumin nan da yake cewa cewa wai Allah aiko shi ku je ku za a samu sauki suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka ce ilutitum hadha fakhuduhu wa illam tutu fazawu in so in ya ba ku mai sauki ku karba amma in ba mai sauki ya ba ku kar ku yarda suka zo annabi ya ce masa to ai hukuncin ya zo cikin littafin ku ku kawo a karanta mana da aka kawo aka bude wurin sai wani kafiri sai ya dora hannunsa akan hukuncin wurin da irin wannan ne ha'incin da Allah ke tona masa asiri kullum yuharribu akalan amma wa bihi وجعلنا قلوبهم قاسية يهربون الكلمة عن مواضعه ونسوا هزا مما ذكروا به ولا تزال تقل على خائلة منهم إلا قليلا منهم سيدي فزنشي دكا يهودا وما أقول لو سكت أنك تجنسوا سوى عبد الله بن سلام lokacin da abu salami ibn salami ya ce wa annabi na gane na yarda kai ne annabin da Allah yake aikowa karshen zamani na yarda na imani da kai amma yanzu idan na imani da kai na bayyana ta haka abin ba zai zama yadda zai kyau ba bari yadda za mu yi ka ɓoye ni a nan ka kira dukkan manyan yahuda tun da akwai alkawari tsakanin su da annabi na zaman lafiya annabi zai kira su zai jawabi da su aka kira su su yahudan ibn salami yana koyi sai ka tambaye su ina koyi ka tambaye su shin wane ne abdullahi ibn salami a cikin ku yaya yake ya matsayin sa yake a cikin ku da aka kira shi aka tambaye su aka kira su aka tambaye su menene kun san abdullahi ibn salami kace mun san shi malamin mu kenan babban malamin dan babban malamin mu manyan mu kenan to ibnu salam din nan in yace ya yadda da ni kamar yadda yake rubuta cikin littafin da yace ya yadda da ni ni ne annabi ya za ku ci Allah kiyaye shi Allah kiyaye shi Allah kiyaye shi sai ya annabi sai Abu Salam ibnu Salam Salam fito da ya fito ki gashi nan ya kace ce na imani da kai kai ne annabin da aka yi alkawari za ka zo karshen zamani shugaban annabawa shi haka yake rubuta cikin littafin kace to kun ji ita wannan ne ai mutum banza ke nan mutum banza kullum ha'insin su ya to asirin su ya to yuharribu al-kalim an mawadihi wa nasu hadha ma zikiru bi wa la tadaru illa kha'isin minhu illa qalilan minhu fa'fu anhum wasfah ya rasulullahi ka yafe musu ka kauda kai gabarin su ka saurari umurnin da za mu bayar daga baya da wannan aya dai lokacin da aka saukar da wa qatilul ladina qatilu qatilu matara da kuma fitatu wa kuma dinu kulluhu lillah shine wa ayatu sayfi da wannan aya in ta sauka za a yaƙe su kamar yadda zai zo gaba yadda aka yi da su wanda zuwa zai ma su kirubi wala ta dar tuntun la khayyata minhu illa qalilan minhum fa fa nasrana bil muslimin ka yafe musu ka kyauta musu Allah yana son masu kyauta ba lokacin ba ba shi umarni ya yaki da saboda akwai alƙawarin da aka rubuta ne na yarjejeniyar zaman lafiya ta kwanta lokacin.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إنا لثاري أخذنا ميثاقهم فنسوا هزا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون yadda muka ɗauki alkawari da yahudawa suka warware muka la'ance su haka ma waɗanda suka ce wai su nasara ne ubangiji ya ce wai sun ce su nasara ne ma'ana nasara a kunu ansaran lillahi kama qala isa ibn maryam lil hawarina wa ansari ila allah qalu nahnu ansarullah a lokaci su ne ansarullah to daga da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama nasara ba dai ansar ba ansar ya zama sunan mu'minan madina ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ثم من القوري نن دسو نجك القوري كما يدعو كرنتا أبايا والذين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل kuma yadda muka dauki alƙawari irin wannan da yahudu su ma nasara mun yi wannan irin alƙawari da su ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا هذا مما ذكروا به su ma suka mance rabon da aka rubuta musu wanda yake an fifita su akan akan mutanen duniya an zuba musu ni'imomi da yawa kuma yanzu in sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi dukkan mummunai ma domin za a ba su kiflai ne wato za a ba su rabon kowane mumini biyu a ba ba yahude ba na tsare wanda suka bi annabi rabon mumini biyu yujiku kiflai ne min rahmati wa yalla ku nuran tawfiq bi yafil lakum suka mance wannan rabo da aka ba su wa nasa zan ba su kirubi fa an garaina saboda haka ne an garaina bainul adawa wal baghdha saboda haka ne muka muka yi cune muka cuna gaba da ƙiyayya tsakaninsu da junansu mun cusa gaba da ƙiyayya tsakanin nasara da yahudu saboda wannan warware alkawari da ɗaukar wannan la'anoni mun cusa gaba da ƙiyayya tsakanin nasara da junansu su ba kashi ukun suna kafirta junansu da yaƙubiya din da manakaniya din duk suna suna kafirta junansu ولا تزال بما خارج منهم الا قيل منهم فابوا نصر ان الله يرسل ومن الذين قالوا انا نصاري اخذنا ميثاقهم ونسوا حسب ما ذكروا به فامرينا بينهم العداوه muka tuna muka yi tunan gaba da tsakanin su wal baghdha ila yawmil qiyamah hatta shin qiyama yahudu da nasara suna cikin ɓaci da juna nasara da junan suna ɓaci da juna yanzu hakan nan duk kowannen su yana da'awar shi na Yesu ne amma akwai wanda suke ba sa ba sa jituwa da junansu ba sa shiga cocin junansu ba sa yadda da junansu amma duk suna ce su mutanen annabi Isa alaihi salam mun cusa gaba tsakanin su ila bil kiyamati har zuwa tashin kiyama wa sawfa yunabbihumullahu da sannu Allah Allah yunabbihum zai ba su labarin bima kanu yasna'una abin da suka aikata na warware alkawari
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أهل الكتاب إياكم أبو تالي التاجي ليهود النصارى قد جاءكم رسولنا حقيقة ببن منزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا زومكم يبين لكم ينيمك بيان كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب abubuwa da yawa da kuke koyewa a cikin littattafanku wanda ta tsarunahu a ranisa ku duna wata kuna kafira suka yayyanka littafin ƙananan takardu ƙananan takardu saboda su samu zare wanda ba sa so su mai da wanda suke so suna ba koyewa abubuwan da yake rubuci cikin littattafan suna koyewa in bai musu daɗi ba su zaru su shawara ya kamata a cire wannan ya kamata a ƙaro kaza ya kamata a rage kaza dalilin da ya sa haka wanda baya samuwa cikin littafin mu mu littafin alƙur'ani Allah ne yake kiyaye shi inna na nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun Allah ce mu muka saukar da wannan littafi alqur'ani kun mu ne zamu ci gaba da kiyaye shi la yati al-babu min bayni dai wala min qalbi tanzilu min hakimin hamid ba yadda za a yi ƙarya ta shiga cikin alqur'ani a zamanin da yake sauka ko kuma bayan saukarsa ba yadda za a yi domin Allah ne ya aiko da shi ya kiyaye shi amma suna su an danka shi malamai ne su ne aka ba su kiyaye littafi إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يهب بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استوفزوا من كتاب الله استوفزوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ثم لما سنة أكباب كيوا للتابع saboda haka ne kiwon yake gagarar su su rage su kara su canja duk abin da wani dace su taru su shawara wuri kaza bai dace ba ya kamata a cire amai da kaza wuri kaza bai dace ba ya kamata a cire amai da kaza saboda ina hannunsu ne ya harar kitab kad ja'akum rasuluna hakika babban manzonmu ya zo muku yubayyin lakum yana muku bayanin kasiran abu mai yawa bimma kuntum tukhuna a cikin abin da kuka zama kuna koyewa min alkitab a cikin littafin ku wa abu an kasir kuma ya zo ne ya sauwake muku wasu abubuwa masu wuya da yawa in kun shiga addininsa za ku samu sauƙi mai yawa abubuwa masu yawa masu wuya a addininku za a kawo su da sauƙi a cikin addininsa sallallahu alaihi wasallama qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin ina muku albishir Allah Allah yana ce yana mana albishir da mu da su duka qad ja'akum min Allahi nurun hakika wani babban haske ja'akum ya zo muku min Allahi shi annabi Muhammad din kenan babban haske ya zo muku daga Allah nurun wa kitabun mubin yana hare da wani littafi mai yin bayani dama wato nafkun wa nashrun murattabun kenan قد جاءكم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا نور كنا يبين لكم كتاب مبين كنا يا أهل الكتاب قد جاءكم يبين لكم كثيرا ما كنتم تكفرون الكتاب ويا أهل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين رسولنا يبين نور وكتاب مبين babban haske ya zo daga Allah tare da wani babban littafi mai yin bayani cikakke wata rana ana zaman ana zama tare da malamai ana ana munakasha ana munazara sai wani mutum ya ce ya gani a cikin littafin rimahu an ce annabi muhammad sallallahu alaihi haske ne wanda ya zo daga allah shi a ganinsa duk wanda ya ce annabi muhammad haske ne wanda ya zo daga allah ya zama kafiri domin annabi muhammad dan adamu ne da tabo da ruwa aka yi adamu shi kuma haka yake dan adamu ne duk wanda ya ce annabi muhammad wani haske ne wanda ya zo daga allah ya zama kafiri sai na na amsa mata ce gata mana ai ba kuma rubuci ne ya faɗa ko wani malam Allah da kansa ne ya faɗa mana cikin Qur'ani sa yana ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna mubayyin lakum kaseeran mimma kuntum takfuruna min kitabi wa ya'fu an kaseer qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin Allah ne ya faɗa ba kuma rubuci ba wani malami ba ko wannan ra'ayi ne na Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah ya ce duk wanda ya ce annabi wani haske ne wanda ya zo daga Allah wato ya fita shi daga cikin yan adam kenan duk wanda ya kawai ya zama kali a cikin fahimtarsa to kuma kowane mutum akwai iyakan ilimin za in an zo kan iyakan ilimin ba yadda za a yi wuce gaba wato ilimin ya in ya kare dai ba yadda za a yi domin kowa da iyakan ilimin da Allah ya ɗiba masa to ba fahimtar da shi wannan din ne qad ja'akum ila nurun hakika babban haskiya zo muku Allah daga Allah wa kitabun mubin da littafin bayani yake muna magana ne akan cika alkawari da warware alkawari da yahudu suka yi aka la'ance su da warware alkawari da nasara suka yi aka la'ance su aka bar su cikin bata abdallu min qablu wa dallu kaseeran wa dallu asra sabili su nasara kenan su kuma yahudu wa innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika ma sawaka min yadin tunda muna magana akan alkawari ne da warware alkawari kamun a shiga azumin nan manyan mutanen najeriya tare da sarakuna da malamai mun zauna a kano mun zauna a abuja mun zauna a nan kaduna sau biyu akan a ƙulla alkawari azumin bana kada wani mai tafsiri ya zagi ɗariƙar wani ko ƙungiyar wani ko wani mutum a cikin tafsiri da ko gugar rana ba yarda ba kuma sai muka ɗauki alkawari dukan ma'auri musamman ni da dr ahmed dan shi abubakar gumi duk muka ɗauki alƙawari ba za mu yi ba insha Allah to amma abun haushi bangaren izala ɗaya daga cikin su ya warware wani ana kiransa dr sani rijiyar lemu jiya ya fi rabin awa ba abin da yake yi sai ɓata shehu tijjani da kafirtarwa da bata da bata waliyan Allah da bata salatul fati da bata dariƙar da cewa su ba za su yarda ta musu takunkumi ba ana ganin banna ana yi tunda yake akwai demokaradiyya ba za a samu takunkumi ba tun ga ana ganin banna ana yi saboda haka ya ta jawo ayoyi yana maka su inda ya ga dama ya jawo hadisai ana ana ta ihu ana jin daɗi ayoyin da yake jawowa yana yi wadda ayoyi ne na gaskiya amma ba inda yake ajiye su Allah ya ajiye su ba ya faɗi salatul fati ya faɗi faralar salatul fati ya karanto daga cikin jawahirul ma'ani daga cikin munyatul muridi munyatul musul jawo kaji abin da suka ce kaji fa ai wannan kazan sun fi abubakar sun fi umaru kai sun fi annabawa sun fi menene ya yi ta faɗin haka abin da ya zamo abun jin zafi na warware wannan alkawari abubuwan da yake faɗa zan buga misali ɗan kaɗan misali kamar shekara ɗari da hamsin da suka wuce wani a nan a najeriya ya ce saura shekara ɗari da hamsin nan gaba idan mutane za su je makka za a kawo musu wani gari ya sauka a bayan garin za su samu wani gari a bayan garin kano za a yi shi ma ya zo ya zauna a bayan garin kaduna mutane su shiga cikin wannan gari kamar ɗari takwas da kayansu wannan gari ya tashi sama sai ya wuce hadiri ya je ya sauka jidda rana ɗaya ko kuma ya wuce madina rana ɗaya sai ce la ilaha illa duk wanda ya kulle wannan a zuciyarsa ya zama kafin ya ce nan gaba Allah zai kawo mutane sun fi Abubakar daraja sun fi Umaru daraja sun fi Usman da Ali daraja kenan waɗannan sahabbai tsakanin Makka da Madina kwana nawa suke yi sannan a samu wadansu mutane nan gaba su zo a sa musu wani gari su shiga wai rana ɗaya daga Kano su je Makka da Madina rana ɗaya daga Kano su je Makka da Madina duk wanda ya faɗi haka ya zama kafin ya rushe darajar sahabbai sahabbai kwana da kwanaki suke tsakanin Makka da Madina annabi da yake hajji umma bal ta ta kwana nai nawa yayi tsakanin madina da bisa wajen kwana 25 sannan a ce wai waɗansu mutane za su nan gaba a bude musu wani gari da su da kayan duk su shiga rana ɗaya daga kaduna su je makka rana ɗaya daga kaduna su je duk wanda ya kulle wanda ya zama kafin abin ya faru ko ya faru ba jirgin sama yanzu shi Allah ba ya da ikon yi wa sahabbai jirgin sama fiye da muke da shi yanzu yayi wa zai sa shi dole ya yi yanzu kuma da ya sa wa zai sa shi dole ya bari ce a a ai waɗanda an musu haka ai an nuna sun bi abubakar da ɓuru kenan irin maganganun da ya yi ta yi kenan yanzu masallaci makka da na madina yadda aka mai da shi kuɗin da aka kashe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba ya da ikon yayi wannan masallaci a hannun sahabbai sai ya bari sai fahad ya zo yana da iko ko bai da iko yayi fahad da yaka yanzu ya fi Abubakar da Umaru kenan wane shi kashin doki Abubakar bai fi mutum ba dai shi Allah ba a sa shi tilas abin wannan mutum abin da bai imani da shi wasu ayoyi ne akwai ayar wa in min shay'in illa inda na kaza'iluhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum bai imani da wannan ayar ba komi yana hannu in ji Allah ba zan saukar da shi ba sai lokacin da na ajiye masa yayi shi zamanin annabi ga sahabbai ga annabi salatu fa ta zo ta yi mi wai ga annabi ga sahabbai salatu fa ta zo ta yi mi ai an riga da gaza annabi ga ga sahabbai da su zo da yi mai to in zamani ya nisa duhu ya yi yawa ba aka ce ga magani ga hasken lantarki ya zo ba za a amfani da shi ba to yadda aka ce lokacin lokacin bayyana wannan abu bai yi ba lokacin mutumin da Allah zai bayyana abu lokacin da bai yi ba kuma in lokacin ya yi sai a ce ya fi sahabbai subhanallah shehu tijjani na cewa tsakaninmu da sahabbai wato kaman tafiyan tururuwa ne da tafiyan tsuntsu mafi sauri wanda ne ya fi saurin tafiya ta haka shehu tijjani ya ɗauka kuma ƙur'anin nan shehu tijjani ya ce harafi ɗaya na ƙur'ani ya fi duk abin da ake karantawa duk abin da ake faɗan nan na salatul fati wani zabuwa duk ƙaryaci ƙaryaci irin waɗannan mutane suke cuza mana ko misalin da yake har yanzu yanzu kamar misalin akwai hoton dr azikwe kowane kowane hoto da ana sai da shi naira ɗari biyar na san shi ne ma na san kuma ko san shi ko zan nana ta akwai hoton dr azikwe kowane hoto da ana sai da shi naira ɗari biyar akwai shi ko babu haka ne ko dr azikwe musulmi ne ba musulmi ba ne to a cika wannan hoton a cikin katon a cika ɗaya hoton ɗaya katon kuma a cika ƙur'anai a ajiye gaban liman a ce liman ɗauke katon ɗaya ko mai jalalai ne wani katon zai dauka na hoton a dokta zikwai ko na ƙur'anai ye na waye ne na dokta na dokta zai dauka to da ya dauka sai muke ta jama'a muna tambaye ku wanda aka bashi zabe ya zabi hoton wanda ba musulmi ba ya zabi qur'ani sai ya zabi hoton wanda musulmi ya bar qur'ani wani ne shi sai jahilai jan wasu kafiri kafiri to sai ya zama kafuri to sai aka tambaye shi aka ce kai ko ya kai abin kunya kana liman ga hoton wanda ba musulmi ba cike da karton ga ga alqur'anai cike da karton ka bar alqur'anai ka dauki hoton wanda ba musulmi ba ja su qur'anin alhamdulillah na da su a gida amma wannan ba ni da shi kuma zan biya bukatuna da shi ce jama'a wanda ya ce qur'ani baya biyan bukata sai hoton wani mutum menene shi ka wuri ya zama kafiri. maganin banzan da ake yake na fa jama'a muna tambayar ku wanda ya ce qur'ani baya biyan bukata sai hoton wanda ba musulmi ba wane ne shi ya ce kafiri to sai wancan mutum ya a karku karku mini haka ni ba kafiri bane wallahi la ilaha illallah rasulullah shi wanda ya kawo qur'anin ne aka bashi ya bada qur'anin eh ba ku ya gaba shi bayar ba to saboda haka dama su watsa hana kasa zaman lafiya hakika muna neman security kasar nan da hukumomin kasar nan su dauki mataki akan wannan mutum in ba haka ba abin da ya sa a gaba din nan ba za a zauna lafiya ba ba a taba zagi tun da ake izana ba a taba zagi cewa tijjani kamar giya ba tun da aka zo izana a zaga a zage shi a kawo ayoyi a kafa dalili a kawo hujjoji a kafa dalili na jahilai yan uwansa wani wuri ƙarya yake mana wani wuri kuma gaskiya ne bai gane ba hakika in hukuma ba ta ɗauki matakai akan dokta sanin nan ba hakika babu zaman lafiya tun da ake izara ba taɓa yi wa shehu tijanin wanda dokta sani ya masa jiya ba jiya da dare 28 ga wata ko? 28 ga wata ko? to hakika mu dai ba za mu warware wani alƙawari da muka yi ba na neman zaman lafiya mun iya ba za mu faɗa ba kuma hujjojin da abubuwan da ya faɗa duk muna da hujjojin da ma mu warware amma idan muka warware to sai abu ya yatsu waɗannan ma su faɗa waɗannan ma su faɗa sai tashi hankali ya faru ba za mu yi ba to mun bar wannan magana a hannun sikirafin ƙasa magana da nake jin nan da nan yin nan yanzu akwai sikirafin na jina masu neman zaman lafiya mun sa magana a hannunsu da hukumar da muka zazzauna da su suka muka kulla wannan dr sani ya ce ya shi ba mai hana ba mai sa masa linzami demokradiyya ake yi su ma su faɗi abin da suke so shi ya faɗi abin da yake zo da zage-zagen ɗariƙan mu da shautin janin mu da sauran abubuwan mu mu kai mun fito mun gina za a zauna lafiya suna da mahaukata muna da mahaukata lallai zaman lafiya yadda muka kulla din nan na alƙawarin zaman lafiya muna kai amma dr sani da ake cewa din nan shi kam ya ce ba wanda zai zama zani ba zai daina ba zai bari ana ɓadda mutanen su ba وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم قد جاءكم مننا نور وكتاب مبين يهدي به الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
haka shiga musulunci ni ka za ka rawa daga tijani Allah yana so a yi amma bai ce dole ba yana son mai yana son a yi ya ce inna la yuhibbu tawwabin ai tawakkalu la kathira la la kudu wasu kuma rabbi kubra tawafiya amma bai ce dole ba kuma sha atta sai ila rabbi tabi in ka shiga ba bai kuma daukar aure ko kuma hadisi inna la halaka nan in ka shiga ba za ka bari ba ba za ka rada wata dariƙa ba ba za ka je ziyara wasu wani da wani da cikin dariƙa za ka kula da sallah ka riga yin cikin jama'a in ka samu girma iyaye da jami'in wani wani jami'in sun juma'a ko ba a shan tabar ka yarda na ba ka dinga shoki da to a يهدي به الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم shin yanzu idan an samu wani mutum wanda ya san opec ganga nawa nawa take ba saudiya ta tona kullum in gari ya waye in aka samu mutumin ya faɗi ganga nawa ne a lissafa ganga nawa kenan ake samu a sa kowace ganga a dala dala ɗari ba ta kai har ɗari da sittin wani lokaci ba yanzu kuma ta faɗi to a sa ɗari ɗari mu gani ganga kowace ganga a dala ɗari a buga na shekara guda ɗari uku kwana ɗari uku da sittin a ga kuɗin a taro su a yi canjin su sai ka tarar na shekara ɗaya kuɗin da aka ce zamanin manzon Allah yana maka har yana madina ba su kai ba su wannan kuɗin ba zamanin manzon Allah ya aika a sayo masa rago ragon layya ya ba da dinari aka je aka sayo ragon ana tafiya ana tayawa sai wani ya taya dinari biyu sai ya sayar masa sai ya koma wurin kasuwa sai ya sayo rago da dinari da ya dawo wajen manzo Allah ta ya rasu ga shi rago an samu kuma ga dinarin ka ya aka yi yace ai ka ji ka ji na sayo ne ina dawo ana ta har wani ya taya dinari biyu sai na sayar masa na koma na je na sayo ragon dinari guda na kawo maka wani titi Allah ya sa maka albarka cikin cinikinka ka ji zamanin da dinari ake sai da babban rago ka buga ka gani kudin da aka ce zamanin manzon Allah yana makka yana madina wato in an kirga kudin da saudiya take samu na shekara daya tsakanin kudin alhazai kudin filaye kudin menene kudin abubuwa da kudin fetur na shekara daya sun fi duk kudin da aka kashe zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai a ce yaya sai a ce Allah ya fi son waɗannan mutanen akan safai ko ko lokacin da zamani annabi babu fetur din ne a wurin wai zamani annabi babu fetur din ne a wurin ba mutane ne a wurin waye hana a tona wanda bai kawo ba shine Allah Allah bai kawo ba lokacin bai yi ba saboda haka li li adami wujudi man yuzhiruhu ala yadayhi kamar yadda Yusuf Jani ya fara ne sabon shaidu ya sun tambaye sun ce wannan farala da ka zo mana da ita ta salatul fati da wurdi ka ce annabi ne ya baka ce eh to me yasa bai bai wa sahabbansa ba ai sahabbansa ai ya ba su komai da komai amma wannan khususiyya lokaci bai yi ba kuma wanda za a bashi ya zo da shi din bai zo ba to zamanin annabi wa zai fito da dariƙa ba zai san dariƙa fa dariƙa fa hanya ce wanda za ta kai ka wajen annabi shine ma'anar dariƙa to ga annabi wace wace dariƙa kuma za ka karba sai ka ji saboda jahilcin su sun ce ai annabi bai dariƙa ba sahabbai ba su dariƙa ba wai annabi ya dariƙa ya zama almajirin wa dan dariƙa fa almajirin wani waliyi ne duk wanda aka san dan dariƙa almajirin wani waliyi ne wato ya hada da shi ya san Allah yana ba waliyansa sheto shi ma a sa da shi yadda muka ji kare ya bi waliye ga yadda ya zama ke sa ake shiga dariƙa duk wanda kaje yana dariƙa sunansa muridi to yana da shehunsa wanda yake masa jagora zuwa aljanna to annabi ya zama dan dariƙan wa ai kafirci ne kai tunani annabi ya dariƙa ba yanzu almajirin waliye kuma kafirci ne kai tunani abubakar ya yi dariƙa ya koma karkashin shehu tijjani ko sai da abdulkadir ga annabi muhammadu ko mu ai da zamanin annabi ka zo ba za mu yi dariƙa ba sahabbai za mu zama insha Allah to mun zo zamanin rana ta riga ta faɗi sai kaga wani ya kunna lantarki ko ina lantarki yace duk wanda yake so ya zo mu rubuta takarda ya shigo sai muka ce muna so waɗansu kuka shigo waɗansu ku zauna cikin duhu tun da Allah ya kawo dare ai ya iya ya buɗe rana bai buɗe to mu za mu shiga lantarkin kowa ba to ku zauna cikin duhun ku mu mun shiga ai duk wanda ya zama muridi almajirin wani ne annabi ya fi karfi zama almajirin wani sahabbai sun fi karfin zama almajirin wani ne sai dariƙa ta yi mai قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله ملك ورضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام wannan haske da Allah ya kawo annabi Muhammadu kenan tare da alqur'ani sai aka mai da su zamiri daya kaman yadda an Allah ya faɗi kansa ya faɗi annabi sai ya fitar da zamiri guda daya to haka nan din ma ya faru haske na zatin annabi da haske na alkur'ani mai yin bayani sai aka mai da shi guda daya ba shi yadi bihim Allah ba a yadi bihi Allah bi hadha an-nuri wal kitabi mubin Allah yana shiryar da wannan haske man ittaba ridwanahu wanda ya dauko hanyar neman yardan Allah dama mun ci hanyoyin guda biyu ne kai muke tafiya abin ta ridwanallahi kan ba fi sanatin min Allah hanyar fushi da hanyar yarda ko duk wuri da ake tafiya misalin hanyar fushi da hanyar yarda ka je gona ka raba ta gida biyu da rani bangare ɗaya kai ta zubar da ruwa kai ta zubar da ruwa ya jiƙa kai ta zubar da ruwa ya jiƙa bangare ɗaya kuma kai ta zubar da kananzir kai ta zubar da kananzir ya jiƙa sai ka shuka ka shuka bangaren ruwan ka shuka bangaren kanan zirfin ina ne shuka za ta fito na za ta fito ba ha to sai ka za ka kawo wuta ka ajiye tsakani kar ka nuna mata ta yi waje inda ake zubar da ruwa kar ka nuna mata inda zubar da kanan zirfin in kanan zirfin ya ci kamshin wuta zai kama ko ba zai kama ba wannan bangaren zai kama wannan irwanan Allah ne wannan sakadin min Allah bangaren fushi daban wuta kenan bangaren yarda daban ruwa kenan saboda haka shedan ba yace ai Allah ya yi shi da wuta ne mai haske yayi Adam tabo mai wari to tabo mai wannan shine mai albarka wutan nan ita ce magoniya da yake abubuwa dukkan zaman duniya ba yadda za alheri ya zauna sai tare da sharri yana raka shi to in ba ka nan zirɗin nan ruwan wutan nan ba ka yi tukunan ruwan wutan nan ba za a zauna lafiya ba ruwan sha ɗin nan ba za a same shi ba in ba ka yi ba ka nan ba za a samu ruwan sha ba dole sai sharri yana nan ya kiyaye alheri kamar in mutum mai mulki ne ba zai yiwu ba ya yi tafiya sai tare da masu bindigogi kusa da shi wannan sharrin dole in ba shi ya raka alherin ba alherin ba zai kai lafiya ba in ya wuce kuma sai ya sa masa mota guda biyu dan yan sanda da bindigogi yan sanda da bindigogi gaba da ba sharri ya raka alheri in ba haka ba zai kai ba ya dibi da wannan alqur'ani da wannan annabin da wannan alqur'ani Allah yake shiryar da manittaba ridwanahu wanda ya bi hanyar neman yardan Allah hanyar son Allah hanyar son annabi hanyar son sallallahu hanyar son waliyai hanyar son malamai hanyar son mu'mine bayin Allah hanyar kittausan kowane dan adam ko ba musulmi ba a kyauta masa wa qulu lin husna a ga magana mai dadi wannan hanyar neman yardan Allah kenan amma hanyar zagin mutane kai kaza ne kai kaza ne kai kaza kaza ki mutane wanda kafircin su bai kai na fir'auna ba Allah ya ce fir'auna ga masa magana a hankali wato izinin wa'azinka bai kai na Musa da Haruna ba amma Allah ce fa kura da kauran layyina zagin manyan mutane ba addini ba sai ce wai abinda muke wadar suna ce zagi ne ba zagi bane ai zamanin annabi kafirai suna ce annabi yana zagin iyayensu yana zagin dodannin su ya zagi wa ta haka haka ne tsakanin mu da su wai da muke cewa ana zagi shehu tijjan da dariqa wai tsakanin mu kamar kafirin annabi ne da kafir suke ta annabi yana zagi iyayensu yana zagi dodane su wai haka ne tsakanin mu da ilaha illa saburat kalimatan tafruju min awami yaquluna illa kadhiba ya dibi allah man ittaba ridwana wa subul salam Allah yana shiryar da wanda ya bi hanyar neman yardan Allah da wannan annabi da wannan alqur'ani wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yana fitar da mutanen da suka bi annabi da alqur'ani min az-zulumat daga cikin dukkan kafirci da dukkan zalunci da dukkan jahilci da dukkan hijabi ila nuri zuwa ga hasken musulunci da hasken ilimi da hasken ma'arifa da hasken usuli wa yahdihimu ila siratin mustaqim ya shiryar da su hanya madaidaiciya har zuwa ga Allah domin mun karanta baya wa yadi ilaihi man an'am mun karanta yahdihimu ilaihi siratal mustaqima hanya ƙarshenta hanyar hanya madaidaiciya ƙarshenta zuwa ga Allah Allah yana faɗin haka yana cewa ranar lahira wata rana ce babba mai ban tsoron gaske ba ta da magani sai mutum ya tare wurin Allah tun bai mutu ba zalikal yawmul haq kuma kuma sha'a takaza ila rabbihi ma'aba mai hankali ya kokari tare wurin Allah tun bai mutu ba tare wajen Allah kuwa ka tuba wa zunubinka ka kama kawar manzo Allah da yi masa salati ka ce ya hada ka da Allah zai jefa ka cikin la ilaha illallah shine shine komawa ga Allah ne wa yadihimu Allah yana shiryar da su wanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani din wanda suka zabi yardan Allah din ila siradin zuwa ga hanya mustaqimi madaidaiciya
لقد كفر الذين قالوا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك الس- ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما والله على كل شيء قدير
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير حقيقة duk wanda suka ce annabi Isa din nan ai Allah ne da kansa ya sauko cikin jikin dan adam wannan wanda ya faɗi wannan kafiri ne akwai zai zo gaba kuma duk wanda ya ce Allah guda uku ne Allah shine na uku shi ma kafiri ne haka kuma wanda ya ce wani dan Allah ne Yesu dan Allah shi ma kafiri ne laqad kafara allazina qalu inna Allah huwal masih ibn maryam duk wanda suka ce zatin Allah ne ya sauka jikin dan adam shine Isa wato Allah ne to kun ce Allah ne yaya Yahuda kun ce Allah ne kun ce an tsire shi ya Yahuda za su kashe Allah mu da wurin ba kashe shi ba amma ka talu ma sallam amma ku kunji an kashe shi amma Allah ne an tsire shi kuma kunji Allah ne a ko a dan Allah ne wanda Allah ya turo shi duniya don ya ji tausayin ku amma makiya Allah zai kashe shi kuma Allah yana kallon su yana ba su kudi yana ba su mulki yana ba su lafiya su Yahudawan mu da wurin ba su kashe shi ba sai janin Isa ya zama iri uku akwai Isa wanda Yahuda suka kashe suka tsire shi sunansa Yesu isan kiristoci kenan akwai isa wanda aka ce ya mutu amma bawan Allah ne manzon Allah ne amma ya mutu to mu namu isan bawan Allah ne manzon Allah ne ko bai mutu ba Allah ya ɗauke shi ya ajiye shi a sama sai lokacin da ya ga dama ƙarshen zamani ya sauko da shi isa ibn maryam kenan rasulullah daga kamar da ne karun Allah wa Masihu Maryam duk wanda suka ce Yesu almasihu shine Allah sun zama kafirai kafiri kuma in shiga wuta ba zai fito ba har abada inna Allah wa Masihu Maryam qul ya rasulaka ba su amsa faman yamliku min Allah shay'an in arada an yulika almasih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an ga Isa dan Maryamu din nan ga Maryamu aibiyarsa yanzu in Allah ce zai halakar da su zai sa su mutu duk duniya Allah ce ta je ta mutu wa zai hana Allah yin haka wa zai hana shi to da isa Allah ne a ce wani zai halakar da shi halakar da ma'aifiyarsa ya yi shiru da Allah ne zai halaku to isa dai baban Allah ne manzon Allah ne babba daga cikin manyan halittocin Allah wanda babu kamar su cikin halittar Allah su guda biyar wa minka annabi Muhammad kenan wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha wannan su shugabannin halittar Allah gaba daya daga gabar da daga inna Allahu wa rasuluhu maryam qul faman yamliku min Allah shay'an in arada an yulika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa min jami'a ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء mallakar sama da ƙasa duk na Allah ne da abin da yake tsakanin sama da ƙasa duk mallakar Allah ne idan abin da ya zama ba shi da uba dan Allah ne saman nan wane ne ubanta ƙasar nan waye ubanta to zama ba ta da uba ba ta da uba ƙasa ba ta da uba ba ta da uba mu da muke tsakanin sama da ƙasa muna da uwa muna da uba amma dukkan mu bayin Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda to Isa bawan Allah ne manzon Allah ne babban mutum ne wajen Allah wanda Allah ya aiko shi idan da aika kamun annabi Muhammad yazo yazo sallallahu alaihi wasallam kuma zai sake saukowa annabi ya sadu da shi lokacin Isra'i da Miraji ya same shi a sama ta biyu tare da annabi Yahya ya kulubu ma ya sha Allah yana halitta abin da ya ga dama in ya ga dama ya halitta abu ba shi da uwa ba shi da uba kamar sama da ƙasa ne ko kamar adam din ba da uwa ba shi da uba ya kulubu ma ya sha ko in ya ga dama ya halitta mutum yana da uwa ba shi da uba kamar isa din in ya ga dama ya halitta mutum yana da uwa yana da uba ba shi da uwa kamar ba shi da uwa ba shi da uba kamar adam ko kuma yana wannan yana da uwa ba shi da uba isa kenan wannan akwai akwai uba ba uwa hawa'u kenan sauran muna da uwa muna da uwa ganin daman sa yake yi ya kudu ma ya shahada har abin da ya ga dama wallahi shi Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay akan duk abin da ya ga dama yi ba abinda ba abinda Allah ya ga dama yi wanda bai yi shi ba sai dai wanda bai ga dama yi ba kamar aiko wani annabi bayan Muhammadu Allah yana da iko yi haka ya kawo shi darajoji da wani annabi Muhammadu amma Allah bai yi ba don bai ga daman yi ba ba cikin ilimin sa ba cikin mashi'arsa ba zai yi ba kamar musuluntan Abu Jahil Allah bai ga dama ba wallahi ala kulli shay'in qadir yayi sani
ina so a yi bayani game da sandan nan na yan majalisu domin wani na cewa musulman da ke cikin majalisa suna yin wannan sandan sujada
wato sandan da suka yi alwala ne su yi sandan su gida ko ko taimama ko taimama ko haka kawai suke yi mata sujada ko suna kaiwa goshi kan har da hanci ko kuwa ha? abubuwa duka innamal a'malu bin niyyati manzo Allah ta ce kowane abu sai an duba niyya fa wai mala'iku ai sujjada ma in kai sujjada wata mace ta je ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam askara ta ture ta ta yi haka da hannun suna roƙon Allah ta fuskantar fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ture ta suka ture ta ki dubi ibla ki dubi ibla suna so ce ibla sai ta ce Allahu akbar hadihi laka ya rasulullah sai ta yi sujjada wa manzon Allah ibla bari ka gani ya rasulullah wannan sujjada kai nayi wa me hukuncin ta ba ta rita ba domin ta ce ya rasulullah ba ta ce ya Allah ba ta mai da manzon Allah Allah ne ya rasu da ta ce masa hazihi laka ya rasu ya tafi ita sujjada wai ai inna Allah la ya'muru bil fahsha'i alaina umurni ay mumuna abu ay kafirci to ya ce wai kunna lil malaika sujudu li adama ya umurci malaiku su adama sujjada Allah zai umurci ay kafirci annabi yusuf da babansa da uwarsa da jan uwansa duka da suka sadu ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعبير رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا annabi yaqubu da matarsa da ƴaƴansa annaba duk sun yi yusuf sujjada sun zama kafirai kenan a a shari'ar mu ne aka hana mutum kada yau wani sujjada amma annan ma ba a ce duk wanda yau wani sujjada ya zama kafiri ba ai annabi da aka ce ana so a yi masu sujada lokacin da aka abin mamaki damo ya yi magana an kirawo itace ya zo ya yi gaisuwa wani ce kan yi zan maka sujada a da ina umurnin wani ya wani sujada da na umurci mace ta yi wa mijinta sujada saboda tsananin haƙƙin da ke kanta na asa amma annabi ya ce ya yi in an yi sujada an zama kafin kowane abu niyya ake dubawa a shari'ar mu an hana musulmi ya wani wani mutum sujada ko sujudan da ake mana wai in ka sunkuya ka gaida mutum ba ka yi sujada haka ake sujudan yanzu za ka yi sallah ka durkusa da ake gaida mutum sallan ta yi goshi bai je kaza ba hanci bai je kaza sujada ta yi yuharrifuna al-kalima amma wadihi suna canja kalmomi ne zuwa kauda su akan yadda aka ajiye su innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa ba wani dan majalisar da zai kulle wannan itacen Allah sa ne ko dodon sa ne yana musulmin sa
wannan shi musulmi ne ya kuma makaranta ne na boko da kuma su ministry of education ba za su sani wata makaranta ba shi ya ce malamin kirkiya da kuma malamin na musulunci shin wai a matsayin shi na musulmi ya dace da kirkiya da ya karanta ba ji abin da yake ba ba ji abin da aka faɗa ba a kan wannan lawa shi musulmi ne ya guje makaranta ta boko kuma ministry ba za su mai rajista ba sai ya zo ko malami na musulmi daya da malamin christian daya to shi ya tambaya a matsayin shi na musulmi menene hukuncin shi inda ya zo ko malamin christian inda zai karanta na makaranta a malamin kirista zai karantar da kirista a zai zo karanta da christian a makon yaran christian zai karanta a makaranta ban gane ba da har yanzu aka makaranta islamiyya ce amma a kirawo da bara yanzu ya karantar da boko ce to na gwamnati nashi ne na kanshi a na kashi na kanshi ne na kuɗi a sai dai a ɗauko shi a ɗauko malamin boko ya karantar da boko malamin islamiyya ya karantar da islamiyya amma ba za a ɗauko malamin kirista ya karantar da kirista a cikin makarantar islamiyya ba zai yi ba su yara suna gwamnati ne da yaran kiristiyani da yaran musulmai suke karatu a nan a ka ce mini islamiyya ba a haka makarantar makarantar boko muka ce a to makarantar boko kowane najeriya kullum za ka samu shugaban ƙasa kafiri mataimaki musulmi shugaban ƙasa musulmi mataimaki kafiri sai me Allah ne ya haɗa mu ya ce mu zauna lafiya kowa rike nasa.
Wani da ke tambaya a matsayin mace mai aure a wajen sha'anin wani aiki na gwamnati. Shin ya dace da yakin gwamnati tana magana tana da aure?
Wato maganar da ake duka maganar tsari ne. Tsari suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya samu ya tsari ya samu kamala ya ƙara sunnoni amma rashin tsari bai fidda shi daga musulunci ba bai rage masa ladansa ba saboda haka mace an ce in ba ta da mai ɗauko ruwa ba mai ɗauko itace za ta je ta ɗauko ruwan ta ɗauko itace ta inda ba ta da wanda zai sayo mata abin da ya dace da ita mijin baya za ta je kasuwa ta ta dawo saboda haka aikin ofis in mun ce matanmu ba za su yi irin waɗannan ayyuka ba ba za su yi aikin asibiti ba ta ai mun yi wa kanmu sharri matan an hana an hana matan musulmi su yi karatun boko to in matan sun je mazaje ne za su ga al'aurar su su ne za su yi musu komai da komai da mace ta ta ga yar uwarta da namiji wani ya ga al'auran mace menene yafi sauki mace ta gani yafi sauki daga in mun ce ba za a yi mata ba za su yi boko ba to ba za mu samu likitoci mata ba kenan ba za mu samu ma'aikata mata kenan mace za ta yi aikin ofis za ta yi aikin asibiti za ta yi kowane aiki na musulmi amma kar ta manta duk inda take ba ita musulma ce ko musulunci ya ya ba ta dokoki na kiyaye kanta duk inda take tana tare da Allah yana ganin ta ba wai mijin kadai ba Allah yana tare da ita yana ganin ta kar ta manta ita bai wa Allah ce duk inda take musulma ce ta yi ta yi aiki irin na musulunci a duka fiye da shahara a wasu suke neman yin da ce sa su bude wani fashi suke sarda suna neman yin a ai suna da mutum yana da izini ya bude wazifa ko ina Najeriya ta ce freedom of religion addini annabi kuma ya ce duk duniya ta zama masallaci na annabi ya ce duk duniya masallaci na ne fi idan liyar arzu kullu a masjidan matahuran Najeriya kuma ta ce freedom of religion duk inda ka dama za ka bude wazifar ka banda wuri biyu mutum ne ya gina masallaci da kudin da ce bai yadda min wazifa ba kar ku yi masa wazifa in kun ya ku yi tsokana mutum ne ya ce wannan masallaci na ubana ne shi ya gina bai yadda yi masa wazifa ni ku ban yadda min wazifa ku bar masa masallacin sa nasa yana ubansa wannan masajid lillahi ku je masallacin Allah ku wazifa abin da wani duk inda masallaci yake kowa ya hana a yi waziba ciki za a karasa wajen hukuma ya hana freedom of religion senata senata makarbi ko gwamnan kaduna da Allah ya tsaka Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mana imani Allah ya kiyaye mana addini Allah ya kiyaye mana kasan ba lallai akan shi wannan dokta sani din nan wallahi in gwamnati bata yi dauki mataki a kansa ba to ta ba mu izini yake na mu komai ita gwamnati Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya mu lafiya da lafiya da kwanciyar hankali Allah ya biya bukatu Allah ya biya bukatu masu neman addu'a wurin mu barka da duniya da lahira Allah ya kira shirin duniya da lahira barka da salama Allah ya tabbata da kiyaye mu da Allah ya tsamu maza da mata rayu da su Allah kiyaye Najeriya Allah ta mu zauna lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah صراط المسلمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا يهدي إلا الصراط المستقيم آله حق قدره والمسجد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون